أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيوك وتر رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha na wani na turawa sha uku ne yago? sha biyu ko? to sha biyu ga watan uku ke nan miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wasallam shekara ta 2024 kamar yadda coci ta tsaya ta tsara makaranta ba tare da tana da wani dalili a kafa ba ko ba haka ba su da kansu sun tabbatar da wannan to ajiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba ajiya mun tsaya a aya ta 88 zuwa aya ta 89 a cikin suratul tauba a shafi na 201 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar da izinin Allah مالم الله يتي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم نعم كافin mu fassara wannan ayar mun dauki alƙawarin za mu kawo matsaloli da suka shafi zakka musamman a wannan zamani saboda matsaloli na zakka ko in ce alƙadaya al-mu'asira matsaloli na zamani suna da kyau a kowane zamani ɗaliban ilimi su mai da muhimmanci su mayar da wato mai musu hankali da kyau saboda abubuwa da wadanda ana samun da su ake suka wani lokaci zuwa ga addinin musulunci ana nuna addinin musulunci bai yi magana kan kaza ba bai yi magana kan kaza ba bai yi magana kan kaza ba a akwai ƙa'idodi na shari'a ga alƙur'ani na tare da mu ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma alqawaid al-usuliyya wal fiqhiyya da maqasidu shar'iyya suna tare da mu shikenan alwaqa'iq ghairu mahsura wan nusus mahsura nasoshi ana iya bin diddigin su a san asali a san aya kaza gare mu ko ba ka bari kan mas'ala kaza hadisi kaza gare mu ko ba ka bari to amma abin da yake faruwa a duniya ai bai da iyaka to kuma ya za a yi musu hukunci kaga dole sai an koma zuwa ga ka'idodi waɗanda aka cirato daga alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa rashin karanta usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith da usulul lugha da alqawaidul lughawiyya da almaqasidush shar'iyya yana haddasa mu dalibi fitina ba yau a rayuwarsa Allah ya gane mu to almuhimmu da yake mun tattauna akan tasirin bashi an gane ko a wajen cikan nisabi wanda mun bayyana cewa idan ka ci bashi don saboda kai kasuwanci an gane ko kasuwancin nan shin jari ne za ka yi don ka yi kasuwanci da shi ko kuma a'a wasu kudade ne za ka sai wasu motoci da su ko ko za ka gina gidaje ne da su ko ba haka ba to irin wannan bashi yana da hali guda biyu mutumin da ya ci bashi ya sai gida an gane ko to gidan nan da ya shiga shi bai da wani gida ba wannan gidan to ba a samu wannan cikin mi cikin dukiyarsa da za a fitar masu sai dai yanzu idan yana da kuɗi to idan bashin da zai biya a duk shekara ne mukaddarta a duk shekara zai biya miliyan ɗai ko miliyan biyu sai aka zo shekara ta zo akwai miliyan biyar a hannunsa kuma lokacin ba da bashi ya yi nawa zai ba su can miliyan biyu ko nawa zai saura a hannunsa to su zai fitar ma da zakka amma idan mutum ya ci bashi na miliyon 100 gine-gine ko kasuwanci zai da su amma yana da gida na miliyon 100 ba ba haka ba to in shekara ta zo idan zai fitar waɗanda zai biya bashi misali miliyan goma zai basu to da ya basu miliyan goma zakkan miliyan 90 zai fitar don yana da gidaje waɗanda suke na miliyon 100 a aji mun gane wannan da kyau to da haka irin waɗannan matsaloli ɗaliban ilimi a tashi a abin da nasu matsala guda wadda za mu ƙara a yau shi ne asiru tadakhumun naqdi fi bulughun nisa at-tadakhum kalimatu ne waɗanda in ka ji su a zamanin nan da ake amfani da su ba wai kai ba kai karatu bane abinda ake nufi da su ya kamata ka sani eh an ka ce at-tadakhumun naqdi asalin tadakhum kalima ta dakhama tana nufin bi abinda yake da girma ya an ce hada dakhmun hada kabir ko ba haka da bane ya samu asali daga dakhuma yadkhumu dakhamatan mithlu karuma yakrumu karamatan fakhuma yafkhumu fakhamatan to shine tadakhum tadakhum yana nufin abin da yake da girma tadullu ala idami shay to ababi ake nufi da ita a cikin tattalin arziki shine malamai wasu daga cikin malaman tattalin arziki na musulunci sun faɗe shi suka ce abinda ake nufi da wato at-tadakhumun naqdi irtifa'un muttaridun fi mustawa al-'am lil as'ar wato irtifa'un muttarid daukaka tashi ne in mun ce daukaka wani bai fahimta abu ce tashin farashi wanda kuma yake ya tsaya cak baya yi kasa in an ce muttarid abin da ke tabbatacce ma'ana ba wai ana nufin ya tabbata a hali ɗaya ba kullum hauhawa farashi yake yi fil mustawa al-'am lil as'ar amma akan mafi yawancin wato kamar farashin da ake sayar da kaya bai yiwa ce komai ya yi tsada amma mafi yawanci abubuwan da ake amfani su sai su yi tsada yan kaɗan sun zama su ne ba su yi tsada ba shi da abin da ake nufi to wannan yana da tasiri a wajen zakka ko bai da tasiri sai malamai suka ce shi at tadakhumun naqdi tashin hauhawar farashi an gane ko baya canza abin da zakka ta kaddara domin mi domin hatsi an ce zaka fitar da sa'i misali za ka fitar da hamsu ausuk abin auna to don farashi ya tashi ko bai tashi ba ita shari'a ba ruwanta da wannan abin da ta yi ta sani za ta yi maka ka fitar da haƙƙin da shari'a ta shi ba sani ba mu fahimta ba ma'ana tashin harharo farashi bai da tasiri ga nisabin zakka na abin da ya shafi dabbobi da abin da ya shafi da abin da ya shafi kayan noma to sai mu zo zuwa ga kuɗaɗe to ga kuɗaɗe ne yake da tasiri saboda asali kun san da zinari ne ake fitar da zakka to kuma yanzu gram 85 su ne daidai nisabin zakka a kowane zamani to yanzu gram 85 idan suka ƙara kuɗi ko ku suka rage kuɗi ya za a yi to shi ne nan za a hankalta ma ƙimar kuɗin da kake rike da su shi yasa za ku ga wani lokaci kuɗaɗen da kake da su a hannu idan harhawar farashin dinari ya tashi to sai ka iske mi sai ka iske baka da ba za ka fitar da zakka ba idan kuma ta yiwo ƙasa sai ka yi sai ka fitar da zakka yanzu misali a ce gram 85 don mu gani kudinsu kudinsu miliyan goma kuma su ne lissafin zakka to idan baka da miliyan goma za ka fitar da zakka to idan hauhawa farashin dinari ta yi ƙasa sai ya zama to gram 85 za a same su miliyan 1 da jika 500 za ka fitar da zakka kuma za ka fitar ba tunda ya dawo miliyan ɗaya da jika ɗari biyar kana da miliyan biyu za ka fitar da zakka kina ashe har hawar farashin zinari yana da tasiri da mai tsadarin nisabi na zakka a kowace shekara shi yasa wani sai ce me yasa wannan shekara a ce nisabin zakka kaza kuma wata shekara a dawo a ce kaza a'a ana hankalta ma su kuɗin kima su ana auna ta ne da zinari idan gram 85 kima su ta tashi ta tashi idan ta yi ƙasa sai ka auna daidai da kuɗin ka gani idan kana da shi nisabin ka yayi idan babu shi nisabin ka ko bai cika ba mun gane wannan shi yasa in ka ji ana kano at-tadakhumun naqdi ba ana nufin mutumin da yake mai kuɗi babban mutum ba a'a nan at-tadakhumun naqdi ana nufin tashin harhawar farashi shine abin da ake nufi a wannan zamani wallahu ta'ala a'lam ana ran musaci mai bita mura wannan aya a'adda Allahu lahum أعد الله لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم نعم wannan ayar Allah subhanahu wata'ala da ce a'adda Allahu lahum jannatin Allah ya yi musu tattalin aljanna su waye su aka yi ma tattalin aljanna shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suka yi imani tare da shi Allah ce lakinin rasul ce mun karanta lakin tana zuwa tana nuna abin da ya gabace ta ita kishiyar haka ce tunda su munafikai suna da mummuna wa dubi an yakunu ma al khawalif wa qada Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun to sai Allah ce lakin rasul kenan shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani halin su ya saba ba halin munafikai lakin rasul walladina amanu ma'ahu walladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da dukiyarsu sun yi jihadi da kawunansu wa ulaika lahumul khairat mun faɗa a jiya cewa waɗannan su suke da alkhairi nan alhasru a cikin ilmin balaga ko ilmin usulul fiqh ko alqasr guda biyu annan domin in an ka kawo mubtada da khabar mun ka ce suna nufin alqasr in nace al ustadu al alim in ina nufin al alim khabar ne ba sifa bane ina nufin ban ga wani mai ilimi ba irin wannan bawan Allah ina fata kuna fahimta ta to sannan kuma sai an ka ce wa ula'ika lahumul khairatu ana iya cewa al khairatu lahum sai an kai at taqdim wa ta'khir nan ma yufidu al ikhtisas in nace na'buduka Allah muna bauta maka iyyaka na'bud Allah ka kadai muke bauta ba to lahumul khairat su kadai suke da alkhairi a nan kana iya cewa nan hasr ne haƙiƙi domin wanda duk bai da imani babu wani alkhairi tattare da shi an gane ko duk da yake don su malamai sun fassara lahumul khairat su kadai suke da alkhairat matan aljanna don Allah ce fihinna khairatul hisan ko ba haka ba don haka suka ce su kadai suke samun matan aljanna kenan wanda yake da imani shi kadai zai samu su dama kuma duk abin da ke aljanna na yan aljanna ne kawai ba wai matan aljanna ba hatta da ruwan da za a sha a cikin aljanna Allah ya haramta ba in mutu su ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين kina aljanna da abin da ke cikin ta yake banta ga yan aljanna shi yasa lahumul khairat ko kace su kare adda khairat in mata aljanna yayi amma lahumul khairat mu doke shi a matsayin amu yafi dukkan alkhairi na duniya da lahira su kare suke da shi ban sani ko mun fahimta ba saboda su matan aljanna suna karkashin mu suna karkashin alkhairi ba haka nan bane duk cikin alkhairi suke to daga fassara da khas kare ka fassara da amma inda ba da ta doka nan kamar wato waɗancan sun ce alkhairat matan aljanna wasu sun ce alkhairat alkhairin duniya da lahira to ai alkhairin duniya alkhairin lahira matan aljanna suna daga cikin alkhairin da za a samu ba sani ko mun fahimta ba da haka ba matsala ta aka samu ba sai wanda ya ce to kai ka je mallamin nan suna gabar da mutane wanga ya zo ya ce kaza wanga ya zo ya ce kaza a'a ba kai karatu bane ka ka tambaya a kwatanta maka ya ne ake tawjihul aqwa Allah ya gane da wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su kaɗai ne za su ci nasara muka ce na in ana magana a zamanin manzo ne nan ma ana iya cewa wa ulaika al muflihuna amma sai an ka ce wa ulaika humul muflihuna ma'ana su kaɗai ne za su rabauta to in ana nufin a zamanin manzo tabbas shi da sahabbansa da suka yi imani da shi su kaɗai za su rabauta sai zaman to nan kasur ne ko hasur ne muta'alliqun bi zaka zaman ko ko wa ulaika humul muflihun sai zaman to wallazina amanu ma'ahu waɗanda suka yi imani tare da shi nan ba ma'iyyal asriya ba an gane ko sai zaman to nan ma'iyya wadda ta shafi duk waɗanda suka yi imani da shi ko da bayan ya tafi to sai zama tunan su kadai to wa'ula ika mu muflihun kenan manzo da waɗanda suka yi imani da shi su kadai ne za su rabauta sai zama tunan hasr ne hakiki don wanda bai yi imani ba ba zai shiga aljanna ba ba sani ko mun fahimta ba mun gane wannan to sai Allah ce a'adda Allahu lahum jannat Allah ya yi musu tattalin aljanna an gane ko wannan sai zama to kamar bayani ne an ce su ne za su rabauta ko ba haka nan bane an ce su ne za su samu babban rabo ma'ana an ce su ne za su rabauta su ne za su samun babban rabo ko su ne suka tsira to sai Allah ya fassara nau'in tsirarsu domin an ce ka wani ya samu babban rabo to ai ya kamata a samu cikin babban rabo idan ya samu to sai Allah ce a'adda Allahu lahum jannat Allah ya musu tattalin aljanna Allah ya musu tattalin aljanna aljanna kuma mun faɗa mataki mataki ɗari manya kamar da cikin hadisi mun gane wannan da kyau ko sannan kuma akwai mataki-mataki na ayoyi wanda ko da matakin ɗari na to mai kai kololuwa sai wanda adda alkur'ani gaba daya wanda kuma yi aiki da shi ko ba haka ba ba wai kawai a samu alkur'ani ba sai an yi aiki da shi an ji tsoron Allah za a ce masahibul qur'an irqa wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya kiran kaga aya a daidai ayoyin qur'ani daidai girman ka to amma kuma cikin wannan akwai mi'atu daraja ba ba haka nan bane to sannan bayan wannan kuma akwai guda hudu waɗanda su ne special gaba daya waliman khafa maqama rabbih jannatani sannan kuma wa min dunihima jannatani kaji kaso guda hudu da haka ayoyin ba cin karo suka yi da juna ba in an ce aljanna wani lokaci shi na cewa aljanna guda ce saboda an hankalta ma jinsin ta ita aljanna ɗaya ce ina fata an fahimci innal muttaqina fi jannatin wa nahar kaga nan aljanna aljanna yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kaga jannatin yace to nan guda ce ko ko jannatin ne a a aljanna babbar guda ce sai dai kuma mataki mataki ce tana da wurare daban-daban ba sani ko mu fahimta ba kamar gida ne sai a ce gidan ga yana da girma sosai ko ba haka ba dauki gidan haya a yana da babbar kofa ko ana cewa gidan mutum guda ne kuma ana cewa gidan mutane ba su yawa ne dan in mutum 20 ke haya ko yana da gida a ciki wannan don mu gane ne kawai wallahu ta'ala alam tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana karkashin wannan aljanna an-nahru wadansu malamai suka ce shine ruwan da ke gudana wadansu suka ce an-nahru shine ni shine wurin da ruwa suke gudana na fata an fahimta akwai matsala rafi shin ruwan da ke tafiya cikin rafi sune an-nahru ko ko a'a shi wurin da ruwan suke tafiya shine an-nahru duk malamai sun faɗi wannan magana asalin kalimar annaharu galibi da larabci tana nufin ashakku tsagawa shi yasa yazo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma anhara dam ma anhara kaga abin da ya tsaga to kalma ta annaharu tana nufin tsagawa to in mun ce ruwa sune annaharu ba ba haka ba sai zaman toto kalima ta annaharu tana nufin ismul fa'il annahiru ne ko almunhiru mai tsagawa domin ruwan shi ke tsaga ƙasa in muka ce rafin shine shine annahru an gane ko sai ya zamanto kenan almanhuru ne domin ruwa suna tsaga wannan rafin daga nan aka samu wannan asalin kenan sai ya zamanto imma bismil fa'il wa imma bismil maf'ul ba sai ko mun fahimta ba amma dai abin da aka fi dauka shine ruwan yana tafiya ma'ana inda ruwan suke gudana shine annahru ba sai ko mun fahimta ba waɗannan anhar kuma Allah ya riga ya yi bayanin su a cikin alkur'ani wurare daban-daban musamman cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ga allah ya faɗi yadda suke matsalar jannatin da ciwo idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fi an-nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum ruwan aljanna da ni'ima aljanna duka Allah ya bayani su a cikin ayoyi daban-daban wa ulaika lahum a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha wanda suka ce min tahti qusuriha karkashin benayen aljanna wasu suka ce min tahtiha ay min tahti ashjariha karkashin wato bishiyoyin da ke aljanna wanda su suka ce min tahtiha daga karkashin kasar aljanna domin a duniya da ruwa yana tafiya karkashin kasa muna ganin shi ba ma ganin shi shi yasa wanda sun kai tawili shi cewa sai dai a ce karkashin sai dai a ce karkashin benayen aljanna ko kuma a ce karkashin bishiyoyin aljanna amma idan muka duba kasar aljanna da kasar duniya suna da bambanci ko ba su da to don haka dan an ce karkashin tahtiha suna tafiya karkashin aljanna ba matsala ba domin a nan duniya ma za ku sai waɗansu gidaje da aka yi da ƙarau ai ruwan suna bi karkashi kuma ana ganin su ko ba haka da bari don haka ba dole bane wannan fassara da suka yi duk da yake da yawa sun yi fassara a irin wannan tsarin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha suna waɗanda an ka kaddara ma dawwama a cikin ta su yan aljanna babu zancen fita an gane ko zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma babu wani rabo wanda kai aljanna ko ba haka da bane shi yasa da ka same ta ba abinda zaka sake nema bayan ka sannan ce zalikal fawzul azim bai ce zalika fawzun azim ba saboda a nuna maka in ana zancen rabon aljanna to ba wani rabon da kai rabon aljanna ba sani ko mun fahimta ba shi yasa Allah ya ce faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يبارك الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوارا duk abin da ko ba a neman canji ka san an kai karshen dare to aljanna firdausan nan ita muke nema amin ya Allah Allah ya ce wa ja'al mu'adhibuna min al-a'rab وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا وقعد الذين كفروا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
na'am kamar yadda tsarin da muke ɗauka wajen tafsiri mun sha faɗa abu na farko za mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi saboda ɗalibi ya ji yadda ake fassara kalima ɗaya bayan ɗaya tafsirul mufradat mataki na biyu sai mu zo zuwa ga asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga munasabat ko ko mu fara da munasabat mu zo zuwa ga asbabun nuzul bayan wannan kuma sai mu ci gaba da bayani karkashin aya wannan muna kamar dan ka samu hanya ce wadda za ta sauƙaƙa maka tafiyar da wato karatu in babu tsari kullum ka fara da wannan babu tsari kun ga akwai matsala almuhimmu cikin jalalai da muke biya ce waje almu'adhiruna yace bi idghamit ta'i kenan an ɗauki ta'un fil asli fil dhali an sanya ta a cikin asli wato zalu kenan ai almu'tadhiruna ne an ce almu'tadhiruna ka sanin i'tadara shine yayi ya kai uzurinsa ko ba kana bane to sai yace bi ma'anal ma'zurina ma'ana waɗanda an kai ma uzuri sai da mantonan kamar i'tazara ismul fa'il al-mu'tadir shine wanda ya nemi ai masa uzuri to kaga al-ma'zurina kuma wanda an kai ma uzuri to in an hankalta mu shi ya nemi uzuri a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zan fa'ili ko ba ka ba in an dauke shi al-ma'zur tunda al-ma'zurina wanda aka ma uzuri sun zo sun kai uzurin su an karba ba sani ko mun fahimta ba yace to wa qur'a bihi kenan an karanta da shi kenan al-ma'zurina kenan ma'ana akwai kira'a wadda take shadda duk da yake shi mai jalali ne kaga galibi bai iya bai cika taujihin kira'a bai ce kaza saboda littafin dama mukhtasar ne ba a yi shi ba saboda a fayyace komai da komai almuhimmu yace to wa quri'a bihi an karanta al-ma'dhurin kenan min al-a'rab su wane ne sun kazo sun kai neman uzuri min al-a'rab daga larabawan kauye ila annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko ba haka ba don mi suka yi wannan liyu da lahum don a yi musu izini a yi masu umarni ko umarni fil qu'udi su zauna li udhrihim saboda udhrin su fa adina lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu udhri ina fata an fahimci saboda udhrin su wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu amma waɗanda suka ƙaryata Allah da manzo ko ba haka ba suka yi zaman su an gane ko shine wa qa'adal ladina kadabu Allah wa rasulah anan za mu zo cikin bayani saboda ayar tana da iskali shin su al mu'adhdhiruna su ne alladina kadabu Allah wa rasulah ko kuma mutane ne daban-daban domin in ya zamanto mu'adhdhiruna suna da uzuri na gaskiya to wa qa'ada alladina kadabu Allah wa rasulah su waɗannan waɗansu mutane da waɗanda sun zauna sun ba da uzurin su amma ba su da uzuri hakikatan amma in ya zamanto waje al-mu'addiruna masu ƙaryar uzuri ne to wa qa'adal ladina kadabu Allah wa rasulahu ai su da ma masu uzurin da ƙarya da munafikai ne to kuma qa'adal ladina kadabu Allah wa rasulahu ai su din ne sai zamanto na an hankalta wannan sun zo da uzuri na ƙarya nan kuma an hankalta ba da ba imani da su shi sa aka bambanta ko kuma ya zamanto waje al-mu'addiruna min al-a'rab cikin larabawan ƙauye akwai waɗanda suka zo da suna da uzuri akwai munafikai to tunda ya ce mu'azziruna min al-a'rab wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula nan waɗanda a cikin garin Madina ko ko waɗanda su su zo ba domin akwai wanda ya zo ya bada uzurin sa akwai wanda kuma ya yi zaman sa ko ba haka kun gani to da haka sai ka gane bambanci tsakanin wannan kadhabu Allah wa rasula fi idda'i al-iman saboda in sun yi idda'a sun ce sun yi imani min munafiqil a'rab na daga munafikan larabawa ko min larabawan kauye kenan من منافق الأعراب عن المجيء للابتغاء ma'ana sun zauna an tana da alaka da ƙa'ada ƙa'ada an shayi ya zauna ya ƙi ina fata an fahimce ni kenan da yace min munafiqil a'rab anil maji'i lil i'tizar asalin shi wa qa'ada anil maji'i lil i'tizar sun yi zaman su ba su zo ba balantana ma su ba da abin ga uzurin su kaga wanda ya zo ya ba da uzuri na ƙarya shi da dama dama yana yana yana mutunta musulunci duk da yake ƙarya ce yake amma su wadanda suna ganin ai sun fi kafin su ba da uzuri qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu kenan Allah ce to sai yusibul ladina kafaru minhum da sannu zai shafi waɗanda da kafirta daga cikin su azabul alim azaba mai radadi kina azabul mu'lim ne azaba mai sawar da diga ciki wannan shine abinda shi malam ya kawo saboda muna son mu fassara ɗaiɗai kun kalmomin mu ji fassara su to amma idan muka dawo zuwa ga at-tahrir wa at-tanwir mu faɗi munasaba ibnu ashur da yazo karkashin wannan aya yake cewa waje al-mu'adhdhiruna yace uqifat jumlatul mu'adhdhiruna ala ista'dhanaka ulul qawli minhum na fata an fahimci ma'ana kalma ta ista'dhanaka ulul qawli minhum da ta gabata ita take da alaka da waje al-mu'adhdhiruna a fahimtar sa saboda ni saboda waɗancan ayoyin da suka gabata i'tiradin i'tiradin kenan daga ista'dhanaka ulul qawli minhum zuwa waje al-mu'adhdhiruna sune ahadi ta fuskar ma'ana amma sai aka yi itiraf itirafin da an kai saboda alkur'ani yana da wata al'ada mai don hankali ka saboda in ka ji an ce itirafin yana cewa haba cikin mallan yanzu a kama ketar waɗanda ayoyi a kawo wasu na a cikin itirafi da an kai bayan an ce ista'azana ka ulul qawli minhum wa qalu dharna lakum ma alqa'idin radu bi an yakunu ma alkhawarif wa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun kuma haka bane lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun wa ja'a al-mu'adhdhibuna kace min duke tare da an kai ko ba ka da bane a'a i'tirad shi ne ana magana kan wani abu sai a dakata saboda wata munasaba sai an kare sai a koma akan shi da yace ista'dhanaka ulul qawli minhum ai cikin munafikai suke ko waɗanda sun ka nemi izinin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba kan bane wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum ko ba kan bane to tunda yace suna neman izini sai ya faɗi ya suke neman uzurin sai ce wa qalu zarna na kuma alƙa'idi to daga nan sai Allah ya ta'aliki akan wannan uzurin da suka nema ya ce ratu bi an yakunu ma al-khawarif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahu to ga al'ada alqur'ani idan aka kawo masu imani kishiyar su za a kawo kafirai idan aka kawo kafirai za a kawo kishiyar su za a kawo masu imani al'ada ce ta alqur'ani to sai ya cika wannan tsari yanzu bayan ya kare magana kan munafikai da uzurin da suka nema kuma yayi ta'aliki akan uzurin su ya nuna waɗannan mutane ba mutane ne na gari ba an gane ko domin suna so su siffantu da mata da kuma ƙananan yara sai Allah kawo cikon masu mi cikon bangaren guda biyu domin da mumin ne da kafirai tunda an yi bayani kan munafikai za a bayani kan wa masu imani fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sai ce mi uiddat lil kafirina dan sai ce wa bashiril ladina amanu an yi magana kafirai an dawo kan magana masu imani to tunda an ce ista'zanaka ulul qawli minhum an ƙari da su radu bi an yakunu ma al-khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna sai an ka ce lakinir rasul yanzu an dawo masu imani tun da su ko ana son a jina su haji to daga nan kuma sai aka sake dawowa waje al-mu'adhdhiru da min al-a'rab wani nau'i da yazo shi ma ya nemi a yi masa uzuri wanda akan ƙarya ne shi yasa irin waɗannan littattafan da kuma irin waɗannan ƙa'idodin wallahi sai ka fahimci abin da malamai suke nufi don in ba haka ba duhu za ka gani ko ka ce an tafka banna ba wata banna wanda an kai ina fata an fahimci ka karanta wani littafi sunansa ilmul munasabat ilmi na munasaba tafsilan wanda wani babban malami a kasar saudiya ya yi sunansa a sheikh dr umar salim basu ya yi ƙa'idodi yadda za ka fahimtar munasaba cikin ƙwa'ani ƙa'idodin ya tace ina fata an fahimci kafin ka zo wajen takbir to Allah ce to waja al mu'adhdhiruna kenan ibnu ashur yace i'tirazi ne akan wasu nau'i da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka nemi ai musu uzuri ina fata an fahimci to wannan shine abinda shi ibnu ashur ya kawo a karkashin asbabun nuzul kuma da suka zo ba su kawo mata wata aya ba wadda za su kebance ta da cewa wannan shine sababin nuzul ina fata an fahimci da haka in ka diba cikin al-isti'ab fi bayanin asbab babu wani sababin nuzul da aka kawo karkashin wannan aya wa ja'a al-mu'adhdhiruna min al-a'rab liyudhanna sai da abin da ya kamata mu gani ko an samu sababin nuzul ko ba a samu sababin nuzul ba tabbas lalle masu neman uzuri sun zo shi sababin nuzul abinda da yi zai taimaka maka kasan watakila da wane da wane ne suka zo koko da kabila kaza da kabila kaza ne koko a shekara kaza ne amma tun da Allah ya bada labarin sun zo tabbas sun zo ko akwai sababin nuzul ko babu to tabbas sun zo don Allah ya bada labarin magana ta kaki mun gane da kyau to waja almu'adhdhibuna nan muna da qira'at daban-daban dalibin ilimi mai karatu sai an yi hatta in muka duba akwai qira'a waja almu'adhdhibuna to ya an ce mu'adhdhibuna matsalar shi yana da nau'i guda biyu akwai azzara to almu'adhdhiru ake cewa akwai i'tazara to shi ma an kazo ismul fa'il sai a ce al-mu'adhdhir ana iya cewa mu'tadir amma wani lokaci a larabci sai a dauki ta'ul amai da cikin garu wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir muddakir kaga ta'ul din amai da tazaru to dan haka mu'tadir ta'ul din ana iya mai da ta aya ta'ul din amai da tazaru to kuma ta'ul din ana iya mai da tazaru to eh an ce i'tazara shine mutumin da ya nemi ai masa uzuri to al-mu'azzir matsala biyu ke shin i'tazara ne ko ko shi na daga azzara domin i'tazara ifta'ala ne shi ko azzara fa'ala ne to shi yasa malamai su suka samu sabani wajen wato wannan fassara in ka dauke shi wato daga mu'azzir ne daga azzara yu'azziru to ya kamata a ce waja al-mu'azzaruna ba waje almu'azziruna ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine za a kai ma uzuri ya ba su uzuri to in ka ce waje almu'azziruna kenan kamar su ne suka yi uzuri alhali ko ba su ne suka yi uzuri ba su ne akai ma uzuri sai in ka koma a balaga ka ce a anan ismul fa'il ne urida bihi ismul maf'ul dole sai da haka wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to shi hijabi shi ke karewa ko shi yake karewa hijaban satira duk da ke wasu malaman balaga suka ce a mallan dai a ce hijaban satira wa mastura to da dai Allah ya ce mai mastura Allah ke ba shi kariya amma dai asalin hijabi dai satira ne a lokacin ba sani kuma fahimta ba to mu'adhiru na ismul fa'il ne kamar sun bada suke bada uzuri in an ce daga fa'ala ne alhali kuma su ne aka yi ma uzuri mun gane ko ma'ana su ne za a karɓar nasu in kuma ka ɗauka daga ita zara ne to sai zama to asalin shi ifta'ala ne sai an ka ɗauki ta'un an ka maida ta zaru cikin larabci kuma akwai wannan ina fata an fahimci shi yasa ba a wasu kira'at sha da zaka ga an karanta waja al-mu'taziruna waɗanda suka zo suka ba da uzuri su ne almu'taziruna amma an ka ce almu'azziruna waɗanda sun kallafa ma kansu sun ce suna da uzuri amma ƙarya suke yi shi yasa akwai wanda zai zo ya faɗi wata magana amma ya san ba gaskiya bane yana da son a bashi dama ya fece musamman a wannan zamani da mutane suka ganin sun waye kusan in an ce mutane sun waye ma'ana sun iya sun kware wajen yaudara da cin amana da ka an cewa da bai waye ba baka iya cin amana ba baka iya ƙarya ba baka iya munafunci ita ce wayin mutanen zamani sannan kuma akwai kira'a wadda take kira'a ce ta abin nan imamu yaqub shi kuma ya karanta waja al-mu'ziruna ba mu'azziruna ba mu'ziruna to an ce mu'ziruna wadanda suka kawo uzurin su ina fata an fice daga a'zara ne shine ya kai uzuri sannan kuma lokaci an ka ce a'zara ya yanke masa uzuri kamar da yazo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba hadisi na wato abin nan abu hurairah cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'adara Allah ila imri'in akhara ajrahu hatta balaga 60 sana ko ba kana bari a'adara nan ba ana nufin Allah ya masa uzuri ba ma'ana Allah ya yake masa uzuri dan shekara 60 duk abin da zaka yi kai ko ba kana bari to dan haka dai nan al-mu'dhiruna shine nufin waɗanda suka ba da uzurin su shine al-mu'dhiruna an gane ko haka imam yaqub ya karanta من أعذر يعذر إعذارا كأكرم يكرم إكراما سنكم أنسى قراءة تازو سيد قراءة شاذة وجاء المؤذرون من تأذر كودا هوسا كودا هودا الناس يأتي الأمر يا تأذر تأذر أن لا رمشي والله با هوسا تبا أرونا هوسا تيجي كوا هكذا بني to ma'ana dai kirawoyin da suka inganta waɗancan almu'azziruna da kuma almu'azziruna sauran kirawoyin ba su inganta ba sai dai ita waccan kira'a ta almu'azziruna tana nufin waɗanda suka kallafa ma kansu uzuri almu'azziruna waɗanda suka kawo uzurinsu to amma in mun ce almu'azziruna da wanda ya kawo uzurinsa almu'adhiruna wanda ya kallafa maka kansa uzuri to ai kaga waɗannan kira'o'in kuma ana bukata a san alaka tsakanin su shi yasa za ku ga malamai suna bayani ibnu jarir tabari shi a wajensa ya tattauna kan wannan mas'ala din yana ganin cewa shi waja almu'adhiruna ba daga azzara bane i'tazara ne an gane ko ba daga azzara na ba ma'ana ba mutumin da yake ya kallafa ma kansa uzuri bane daga i'tazara ne amma malamai sun tattauna in ka diba shi ibnu ashur yake cewa duka yana iya dauka ma'ana tun da kaga qur'ani yayi amfani da siga mai dauka abu biyu to a dauke shi mushtarak ne ko san akwai mushtarak fil madda ma'ana Allah ya san akwai wanda suka suka kawo uzurin su da gaske suke yi Allah ya san akwai wanda suka kawo uzurin su ƙarya suke yi to sai amfani da siga da duk tana daukar su kina an ka ce almu'addiruna in ka fassara shi daga i'tazara ne kina wanda ya kawo uzurin sa tana yiwa mai gaskiya ne tana yiwa makarici amma in ka dauki waja almu'addiruna daga azzara ne ma'ana wanda ya kallafa maka sa uzuri ƙarya yake yi sai Allah ya amfani da shi ga biyu wanda take daukar mai gaskiya da mai ƙarya balaga ta alqur'ani kina ka duba cikin wani littafi dirasatun fi usul tafsir na ustaz dr kabir yunus na kano akwai al-mushtarak fil madda in ka diba cikin babu na ishtiraki ya kawo bayani kan wannan da haka sai ka koma ka gani shi me yasa suka zo wa waja al-mu'adhdhiruna min al-a'rabi li yu'dhana lahum dan ai musu izini shi ko duk wanda yake da yake neman izini yanzu aikin alkhairi in dai hakikatan kana da niyya mai kyau sai ka nemi dama shi yasa in ka ji mutum ya zo ya ce ma baban shi baban in taimaka muku to ai bai da niyyar taimakon baban shi ba ka nan bane ai mahaifinka kokari da kake kaga kai mishi abin da yake da bukata amma in kaga mutum na cewa sai ya tambaye ka zai ma alkhairi to ma'ana alamun hakan na akwai abin shi yasa Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الله يبين سبحانه Allah ce kun sai wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu wadanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka zauna ko ba haka bane sun zauna wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu idan muka duba kuma akwai wadanda suka karanta wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu amma qira'a ce shadda in an ce kadzabullaha sun karyata Allah wa rasulahu da manzonsa ko ba ka nan bane tunda suna ganin alƙawalin da Allah subhanahu wataala ya musu na cewa za a ci nasara za a ci nasara a su ganin suka duk wannan hayaniya ce ake cikin aikin addini wa idh yaqulu almunafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to kadzabullaha sun karyata Allah ina fata an fahimce ni sun yi ma Allah ƙarya shine kadabullah sun yi ma Allah ƙarya da suka ce suna da imani شس الله تشو من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون yakdhibuna al-kufiyun sauran sun karanta yukadhibuna to in kace yakdhibuna saboda sun yi ba Allah kariya fi qaulihim amanna wa lam yu'minu yukadhibuna kuma saboda yukadhibuna Allah wa rasulahu sun karyata Allah sun karyata manzo amma a koye amma suna jeho magana eh sun gaskata a bayyane amma a koye suna na suna jeho magana wa idh yaqulu al-munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ka kusa wanda Allah ci ruɗi ya ce Allah ruɗi ne na ya kai wannan mutumin ya karyata wa ya karyata Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to almuhimmu wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula wanda suka karyata manzo shine kadhabu nan suka yi karya ga Allah suka karya ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin wanda wanda ya manzo karya yayi ma Allah karya to sai Allah ce sai yusibul ladina kafaru minhum da sandu waɗanda da kafirta daga cikin su zai same su minhum daga cikin su nan min in ka dauke ta bayaniya domin wanda ya kafirta zai samu azaba ko samu azaba ai duk kafiri da mutane ko to bai sace sai shi gullabi da kafaru minhu a qa'ada alladhina kadabu Allah wa rasulahu wanda bi ya karyata Allah ya karyata manzo shi menene kafiri ne to me yasa aka ce sai yusibu alladhina kafaru minhum azabun alim ya kamata a ce sai yusibu alladhina kafaru azabun alim tunda duk kafiri ne kuma da wani to nan sai ka koma ko ka ɗauki min wagga tana nufin sashi ina fata an fahimce ni to amma saboda an ce waja al mu'addibuna mun ce nan al-mu'adhdhib na yana iya daukar mai uzuri na ƙarya da mai uzuri na gaskiya ko ba haka ba to tunda sun zo sun nemi uzuri akwai mutane na gari wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu da masu da suka ta Allah da manzo ai duka kare ni to sayusibu alladhina kafaru minhum daga cikin su banda waɗancan da Allah ya yarda da uzurin su da gaskiya ne mun gane da kyau ko ko sayusibul ladina kafaru minhum nan kafirai gaba ɗaya ake nufi min sai ta zama to li bayanil jinsi fashtalibur rijisa min al awthani ay al awthan dan babu gunkin da ba kasanta ba ko ko ko to min al awthani hiya al awthan nan sayusibul ladina kafaru minhum sayusibuhum ake nufi min sai ta zama to li bayanil jinsi لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب النار دون نتي الله ثالث ثلاثة هانا دين هنا كافر أبنين مكسب كوتنشي كاهنا الله لا شيء كنا to sai yusibu alladhina kafaru minhum azabun alim da sannu azaba za ta shafi kafirai gaba daya in mun ce duk wannan ayat ta shafi kafirai ne ko ko a'a za ta shafi waɗanda suke kafirai banda waɗanda suka bada uzurin su uzurin su an karbe shi mu je ayat ta gaba malam Allah ce laysa ala du'afa
laysa ala du'afa wala ala al-marada ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نعم ليس على الضعفاء با ولي أبو أكم ما سروني جمعينا الضعيف سيأتمي ضعفاء ما سروني in ka diba nan jalalin ya ce ka shiyuh kamar tsofaffi domin tsoho sai ya zamanto yana da fahimtar rayuwa ko ba haka ba yana da ra'ayin da za a amfana da shi a cikin tafiyar al'amuran addini amma wajen kuma fito na fito wani lokacin mi ba zai fito na fito ba wala alal marda kuma babu laifi akan marasa lafiya jam'i na almarid sai a ce mi marda aljarih sai a ce mi jarha babu laifi akan su wazzamna tau zamna kai hankali kaka ce wazzaman ba haka ake nufi ba zamna jam'i ne azzamin azzamin shine mutumin da yake da marashin lafiya kaka ce nan mai jalali da kusa ko a'a wazzamna da lokacin da mutum yake cikin zamani yake cikin yanayi ba haka ake nufi to Allah mutum ya yi kokari ya tsaya ya karatu ya fahimci karatu ne zamna shi ne jam'i na azzamin azzamin huwal marid mutumin da yake bai da lafiya domin wato shi makaho yana da rashin rashin lafiya amma ba makamta bane kawai rashin lafiya akwai nau'i daban-daban na rashin lafiya akwai ba haka ba wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna kuma haka ba komai akan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba fil jihadi a cikin jihadi ashe ba kullum ne in aka yi neman taimako ba wanda ya samu bayarwa zai samu wata rana tana yafi zai samu abin da zai bayar fa mun fahimci wannan da ke ko sai Allah ce harajun ya ce ai babu ifmun fit takhallufi an babu wani laifi akan shi dan saboda bai yi ba bai samu damar fita ba domin shi jihadin bai yiwa sai akwai mu akwai hali akwai hali na fita akwai wanda yana da kuɗin zai iya bayarwa amma kun bai da lafiya akwai wanda yana da lafiya amma kun bai da abin da zai je sai a haɗu na fata ku ce wanda Allah ya ba biyu ya kawo biyu Allah ya baka lafiya ya baka kuɗi to ka sa dukiyar kuma ka je ka yaki ina fata ana fahimtar ta wanda kuma Allah ya ba daya shi ke sai shi aiki da ɗaya ɗin za haka aikin addini dai wanda duk Allah ya ba ikon yayi ya taimaka don wannan rayuwa ba ta da tabbas idan nasahu lillahi wa rasulih idan sun kai nasiha ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hali qu'udihim ko a halin da suka zauna shine qu'udihim su tafi ba bi adamil irjafi musu yi irjaf ba irjaf shine mu wato ya da munanan labarai shine irjaf la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina al irjaf masu ya da maganganu na banza bi adam al irjaf kenan sun zauna a madina an gane ko ko ko sun zauna a gida in ma kauye ne amma ba su je suka yada munanan magana ba suka ce addinin musulunci yayi rauni kar ku fita wa tasbiti ba su ragwantar da mutane ba shine tasbit su ce kar ku fita ko ku ce kai addinin ya riga ya karfi ko ku an ce Allah ne da kare addini to Allah da Allah kun fa ku ne da bukata sai mun je mun yaki ba a bukatar wannan sai su faɗi irin wannan to in musiba ko da baka tafi kana da uzuri ka tabbata addinin musulunci Allah kai mu tsari shine tasbit da sa'un ne fa sabbaqahum wa qila qa'udu ma alqa'idin sannan kuma wa ta'a idan kuma sun yi da'a kenan ya zamanto ba su yi zaman su ba ba su kanje mutane ba sannan kuma sun yi da'a ga Allah sun ci gaba da yin aiki da addini wanda za su iya waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce babu laifi a kansa to nan nasahu shine ma'ana sun yi biyayya ga Allah shi yasa zo cikin hadisi na sahih muslim addinu nasihatu qulna liman qala lillahi ko ga bani eh za a yi ma Allah nasiha to sama ta bakwai za ka ko ina da zaka je ka samu Allah ka mai wa'azi lillahi ko ba ka bani sai ce mi wani kitabihi qur'ani za a yi mai nasiha kai ka taba wani qur'ani nasiha ka dauko qur'ani ka ce to yau zan yi maka wa'azi hey yana yi wa walimi wali rasulihi to shi ba za ta san zama ana gawa abin shi na hanzu da ƙwar'ani ba ba haka ba wali a immatul musulmi na wa'ammatin ba ba haka bane to shi a immatul musulmi na da ammatin ma'aikun ka gane shi lillahi ya za a yi wa Allah da sulhu shi ne a yi aiki da abin da alƙur'ani ya ci wali kitabihi ko ba haka ba a yi aiki da abin da alƙur'ani ya zo da shi wali rasulihi a yi aiki da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wato nasiha ga Allah ga manzo da kuma littafinsa in ba haka ba sai wani zuci maka to kai kaji a cikin hadisi wai an ce ana ba Allah rani dama mun san cikin hadisi ba sai an kada ku cikin rani to gashi kuma Allah ce idza nasahu lillahi wa rasulihi cikin qur'ani ne zo to shi ko Allah zai rabe shi cikin alqur'ani in baka san larabcin ba baka san abin ba ko ba kai bincike kai karatu Allah ya gane da mu sai Allah ce to ma alal muhsinina min sabil masu kyautatawa ba su da komi ba wani lafi akan su bidalika da wannan min sabilin yace tariqin bil mu'akhadha babu hanyar da za a kama su to nan malaman balaga da suke zuwa sai su ce to ana iya kawo maka shubha ya kamata a ce ma alal muzinibi na min sabi ba ba karan bane wanda ya laifi ai shine ake cewa to babu laifi a kansa ko an yafe masa ko ba haka ba to na ko sai aka ce ma alal muhsinin min sabi ba sai ba mun fahimta wanda ya laifi shi ke tuba ko wanda bai laifi ba wanda ya laifi to ya kamata a ce ma alal muzinibi na min sabi a shubha ana iya kama ka wani to amma da ma alal muhsini da min sabil shine daidai shine daidai dan ya ce laysa ala du'afa wala ala al marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi tunda su Allah ya dauke musu suna da laifi ba su da laifi to ma ala al muhsini da min sabil ba ba haka ba wasu malamai suka ce a'a ma alal muhsini na min sabil ko da ka kyautata ka yi dan adam ya yi kaɗan ya zo gaban Allah ya ce shi bai da kuskure ko ko bai da tawaya da haka mumin nan nan ma alal mufsidi na min sabil duk da yake suna da kyautatawa sun yi aiki na gari ba laifi akan su kuma su ƙara neman tuba don saboda mi kake nufi baka san yadda baka kare ba sannan dan adam ajiz ne ko ba ka nan bane dukkan mun muna da laifi Allah ya gafarta mana sai Allah ce to wallahu Allah ghafurun lahum muna bayani ne cikin jalalai ghafurun Allah mai gafara ne lahum gare su abin da yasa lahum saboda kansu ayat take magana duk mai gafara Allah ke gafarta masa amma nan yace lahum saboda ana zancen ala du'afa wala ala al-marda sannan kuma rahim Allah mai jin kai ne bihim gare su fi tawsi'ati saboda Allah subhanahu wata'ala ya yalwata musu fi dalika a cikin wannan ina fata mun fahimci wannan yana daga cikin abin da ake kira mahasinul islam kun san mahasin su ne kyawawan sifofi da ababe da musulunci ya tattara da suke nagari in ba da waɗannan abubuwan da mutane sun daina musulunci kun san kodi yasa saboda ana karɓar uzurin mai mai uzuri sannan yanzu mutumin da bai da lafiya ya aka ce je wajen yaki akwai hikima cikin wannan babu mutumin da yake da rauni ba zai iya wajen yaki ba tsoho idan aka ce je wajen yaki yayi bai yi ba to Allah ya san masu lalura ya san karfin dan adam shi yasa shari'ar musulunci hatta da abin da Allah ya wajabta ba in ka kai inda ba za ka iya ba Allah ce ya dauke maka shi yasa ba addinin da zai kai addinin musulunci a duniya babu shi saboda sauran addinan ana dora ma abin da ba za ka iya dauka ba kwana biyu uku ka kasa amma dinul islam muwafiqun lil fitra duk abin da Allah ya dora ma Allah ce in ba za ka iya ba to na dauke maka shi in za ka halaka kuma na ɗauke ma abinda a halaka ya koma haram famani turra fi mahmasatin ghaira mutajarifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim ko ba ka da bane to shi yasa in baka fahimci wannan ba za ka je kai ta bada fatawa cikin hayaniya shi yasa ɗaliban ilimi a dawo a karanci ka'idodin shari'a akwai ayin musulmi kowa sai ya je wajen yaki infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kaga in ka ja wannan aya sai ka ce kowa sai ya fita wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa kace kowa sai ya fita amma sai a ce maka a'a akwai am akwai khas ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون dole sai ka fahimci wannan shi yasa a ce ga wani aikin da za a yi na musulmi dole sai an ga kowa da kowa kuskure ne ko aiki na family kowa sai ya zo a yin akwai dama bai yiwa tun musulmi su faruwa kan abu guda domin in tun musulmi sun ka karanta karatu guda to wa zai shi in mun ka karanta misali wani ilimi to sauran ilmukan a'a shine kowa ya kawo tashi gudunmuwa idan yau ba a ganni ba za a yi taro kada a damu tana yiwa ina ce ina wani aiki ne da musulunci in ba haka baka dauka ba saboda rashin fahimtar rayuwa kuma sai musamman matsa mahasinul islam kenan an dora maka amma an ce in ba za ka iya ba an dauke maka in baka karanta wannan ba sai ka je ka ta dora ba mutane abin da ba za su iya dauka ba in an ka zo wajen kuma sai a samu matsala tunda mutane ba sa son tsanani musamman cikin addini inda duniya ta suna iya wahala kanta ko ba ka nan bane yanzu wanda bai iya rukuyi da kyau in an ka zo wajen kiɗi in shi na rawa sai kai mamaki saboda nan tambada ce ba haka ba eh mutumin da an ka zo haka addini ka a tsananta ba mutane yassiru wala tu'assiru ba haka nan bane amma abinda Allah ya wajabta dole sai an yi sai an yi sai dai in ka kasa Allah ya dauke maka haka ne ake tafiya da mutane amma ka zo ka dora ma mutane abin da yafi karfin su ko ko ka baka san ka'idodin shari'a baka ce zaka ba da fatawa kullum sai a samu matsala kai kokari ka san am ka san khas ka san mujmal ka san mubayyin ko mubayyan ko ba haka ba sannan ka san nasikh ka san mansukh ka san mutlaq ka san muqayyad ka san ka'idodin tafsiri da shari'a sannan ka je kai bayani Allah ya gane da mu wala mu karanta aya ta karshe saboda lokaci ya fara musuwa wala alal ladina idza ma atauka
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون yunfiqun na'am Allah ce wala alal ladina idza ma atauka kenan ba komai akan waɗanda idan suka zo maka domin ya ce wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna ko wala alal ladina idza ma atauka ba wani laifi akan waɗanda idan suka zo maka litahmilahum dan ka dauke su ma aka tare da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi zuwa ga yaki wa hum sab'atun min al-ansar yace mutum bakwai daga cikin ansar wanda da bukata sai an tantance mutum bakwai ne asarkin ya inganta za a tashi tafiya wajen yaki a ce mutum bakwai ne dai an ba samu damar doka ba a ga wanda abin yana da magana sai dai a ce a tana su ne da farkon waɗanda suka zo ko ba haka ba waƙila ya ce an ce su ne banu mukrim wasu laraba da ke cewa banu mukrim sai ka ji laraba sun ce mukrim mukrim ka san larabawa galibi kafin gani suke mai da ta in ba cikin fasa ba gala in ka ce gala ba laraba ya ce gala mai ma'ana ƙala in ya ce gultu ma'ana kultu in ya ce galbi kalbi to banu mukrim in kai tana da su ce banu mukrim ina fata an fahimci ni kenan wasu sun ce su ne banu mukrim to waɗannan idan suka zo maka babu laifi a kansu kul takacce da su la ajidu ma ahmilukum alayhi banda abin da zan dauka ku da shi ma'ana banda abin dauka shine la ahmad la ajidu ma ahmilukum alayhi ko ba haka ba banda abin da zan dauke ku da shi halun hali ne kenan matsayin la ahmilukum alayhi hala ya halun tawallau kenan jumla ta qulta la ajidu matsayin hali take zamu zo mu bayani ana hauna ne yake magana an gane ko kulta kace la ajidu ma ahmilukum alayhi aslin ajidu aslin shi aujidu ne wajada yajidu aslin shi wajada yaujidu sai aka shafe wawu sun kace li annaha waqa'at baina adwatayha in ji malamin sun sun faɗi wannan to kulta la ajidu aslin shi a larabci kulta la aujidu amma sai aka shafe wawun saboda ka'ida ce ta fi'ili wanda yake mai farawa da wawun idan ya zama to kasara ce ta zo bayan ta ana shafe ta wa'ada ya'idu kuma ka bane wasala yasidu wajada yajidu to ajidu an shafe wawun in ka zo cikin safa sai a ce maka an shafe wani abu ka zo sai ce malaman ga sun ja mutane aiki a'a haka nan ne ka'ida ya fito to qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi idan kace ba zan samu abin da zai dan dauke ku da shi ba ko abin da zan dauke ku akan shi yace tawallau yace to jawabi ne na idza an gane ko tawallau kidan da an kace idza ma atauka idan sun zo ma to sai aka ci gaba da bayani qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi to tawallau sai su juya su bada baya jawabi ne na idza tawallau sai su juya su bada baya domin idza tana bukatar jawabi inda shafiya ce ko ba haka bane wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun ko ba haka bane idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idza ma atawka litahmilahum qul fala ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam ba sani ko mun fita ba to tawallau za su ba da jula su ba da baya ai in sarfu an gane ko sai su ba da baya in ji mai jalalaini wa a'yunuhum tafidu idanuwansu ko idonsu tafidu suna zubarwa shine tasiri daga sala yasiru sayalanan ko ba haka bane abin da yake tafiya yana yana kwarara kamar ruwa na fatan fice sala yasiru ko ba wancan sala bane tambaya ba akwai sa'ala tambaya akwai sala tambaya sala sa'ilu ko ba haka ba warsha kai karantawa sala bai cewa sa'ala to akwai kuma sala yasiru shine abu yana kwarara anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sayl zabadan rabiya to tafidu yace tasiru suna zuba su waɗannan idanuwan su suna zubar da hawaye min lil bayani min ad-dam kenan suna zubar da hawaye kenan asalin shi tafidu tama'ani sai aka ce tafidu min ad-dam ko kuma tafidu suna zuba min ad-dam saboda hawaye amma min dam'i ana iya ɗaukar shi lil bayani tafidu dam'a suna zubar da hawaye dam'i suke zubar da hawaye hazanan suna bakin ciki li ajli Allah ya jidu ma yufiru dan ba su samu abin da za su bayarwa ba za su ciyar da shi ko su bayar da shi fil jihadi a cikin jihadi kaji masu imani mu nan yanzu mutum har farin ciki yake a nemi taimako na addini babu ko da cikin addini sai ce alhamdulillah na mutu amma su kuma a'a sun zo ba abin da za a ɗauke su a kan shi ku duba ku gani fa ba abin da za a ɗauke su da shi na biyu kuma ba su da abin da za su ba su ba dama ko dai ka bayar ko ka je wajen yakin ko ka haɗa birnin to su Allah wato abin da za a ɗauke su a je da su wajen yakin babu shi abubuwa sun yi karamci sannan kuma su ba da wani abu kuma babu kenan ba nan ba nan shi yasa sai ta bakin ciki shi yasa alamun mutum ya ji ciwon addini kenan in wata abu ga sannan ku duba ku gani jarabawa ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya so ya cika mishi duniya da rakuma da za a cika mai ita ko ba ka nabi amma ga shi za a je wajen yaki kuma shi da kanshi yana da manki kai mai faransai manki akwai ababen da aka rasa akwai ababen da aka rasa cikin tafiya addini tun zamanin manzo shi yasa in kace dole sai an kawo komi da komi za a aiki addini wallahi kana barin sallah wallahi kada barin sallah da wallahi ba su ka komi da komi shedan da malan da yake hada mutane su taimaka kuma samun matsala a tun zamanin annabawa an haɗu da jarabawa ga manzo zai je wajen yaƙi bai da abin da zai ɗauka sauran mutane sai dai ba su hakuri suke su koma gida kenan da haka in kun kai neman kun ka ce a kawo a kawo sun ka ki kawo a kan ce a kaza kaza kaza kuma su kawai zamani ne haka ne da Allah kaddara sai dai a ce musu su kyautata saboda bi saboda kansu suke yi ma inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya kyauta to don haka dai wannan ayar kun ga ana nuna mini lokaci yayi dole sai dai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu koma akan ta sai mu dauko wato laysa ala du'afa bi wuce ke wala ala alladina idza ma atauka li tahmilahum dukai akwai bayani mai yawa karshen wannan ayar ko in ce waɗannan ayoyi ba mu samu gabatar da shi ba sai gobe idan Allah ya kaddara mu cikin masu rayuwa abin da muka faɗa da mutu daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh